بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci daga wannan kafata mu ta Albani TV kira da shan Allah a cikin wannan shiri da muka kiraya da suna tsakure daga tarihin Mal Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa wanda muke tsakuro muku daga littafin tarihin rayuwa da karantawa Mal Albani Zaria wallafar Kabir Abubakar Asgar idan ba manta ba a kashi da ya gabata wanda shine kashi na takwas wannan tsakure muna magana ne akan wato ɗaliban mala albani zaria to a yanzu insha Allah za mu tafi kai tsaye zuwa ga wani rukuni cikin rukunin ɗaliban nashi a cikin wato rukuni na biyu a kashi na hudu su ne ɗalibai a wasu garuruwa marubuci yake cewa baya ga ɗalibansa na garin zaria da kewaye mala albani zaria yana da ɗalibai a wasu garuruwa irin kaduna da bauchi da gombe da yola da maiduguri da abuja da sauran garuruwan da yake yawan zuwa da dama daga cikin ire-iren waɗannan ɗaliban na mara albani zaria ba dole ba ne ba dole ba ne a wato iri na ya san su duk da haka akwai waɗanda duk da haka akwai duk da haka akwai waɗanda na sani a cikin waɗannan rukuni na ɗalibai wasu a sanadiyar suna a sanadiyar suna zuwa zaria wasu kuma a sanadiyar tafiye-tafiye da suka kai ni inda suke sauraka ba laifi a buga misalai da sunaye masu zuwa. A zan fara ambatan architect Abu Jabir Abdullahi Musa wanda aka fi da suna Pen Abdul dan asalin jihar Neja wanda ya yi karatun zane da taswirar gidaje a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria yana daga cikin ɗaliban da hadisi salafiya waɗanda suka yi amfani da damar kasancewarsu a Zaria suka dinga halartar darussan Mal Albani Zaria malami ne mai da'awa Uh, Shifin Abdul da karantawa a birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Akwai kuma wani mutumin birnin Yaro akan hanyar Zaria zuwa Kaduna da ake kira Malam Bello na kaka ya yi karatunsa na boko a Kaduna Polytechnic ya kuma zauna a majalisin Malam Ahmad Algarkawi uh, da ke kinkinau a cikin garin Kaduna kafin daga baya ya dawo Zaria da zama inda ya yi ɗalibta na tsawon lokaci a gaban Malam Albani Zaria. Shi ne principal na farko a Albani Science National Academy yana tare da Mal Albani Zaria a mota ranar da 'yan ta'adda suka kashe shi. Barista Abubakar ya bagi ma mutumin jihar Neja ne ya yi karatun aikin lauya a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. A sanadiyar haka ne ya shiga makarantar Daradis Salafiya kuma ya dage sosai wajen halartar darussa Mal Albani Zaria. Barista ya bagi mutum ne zakakuri kuma mai kaifin basira yana da kokari a harkar karantar da sunna da da'awa a garin Mina. sai kuma Dr. Nasir Abdulrahman wanda shine shugaban majalisar malaman kungiyar Izala reshen karamar hukumar Huntuwa a jihar Katsina. Ya kasance yana zuwa makarantar Malam Albani Zaria tare da amininsa marigayi Malam Nura Yahya Kurami Allah ya gafarta masa. A garin Kaduna akwai Malam Abdullahi Muhammad As-Salafi wanda asalinsa mutumin Kagarko ne a kudancin jihar Kaduna. Wannan bawan Allah ya kware ya kwashe shekaru masu yawa yana zuwa Zaria duk ƙarshen mako don halartar karatuttukan Mal Albani Zaria. Yana cikin waɗanda Mal Albani Zaria ya ayyana a cikin majalisar amintattu ta Darajin Salafiya daga baya ya kafa makaranta a Kaduna wadda ya kira ta da suna Markazu Ahlul Hadith. Tare da Malam Abdullahi akwai wani dattijon arziki da ake kira Malam Muhammadu Baffa wanda shi ma yana daga cikin mazauna birnin Kaduna waɗanda ke halartar karatuttukan Malam Albani Zaria. Asalin sa mutum marmara ne a sabon garin Zaria, amma aikin gwamnati ya kai shi Kaduna. Kowane ƙarshen mako daga Kaduna suke zuwa tare da sauran 'yan uwa irin su Malam Abdullahi Muhammad Asalafi da Malam Usman da Malam Misbahu Abdulaziz mutumin Ofa ta jihar Kwara da sauransu. mutumin mala aminu mala aminu abul bukhari yana cikin waɗanda suka suke zuwa daga kaduna don halartar karatu a zaria daga baya kuma ya kuma birnin kudu a jihar jigawa da zama alramma ne kuma marubucin waƙoƙin larabci sannan kuma malami ne mai da'awa da ƙoƙarin karantarwa tun yana karatu a barewa college zaria yake halartar karatuttukan mala albani zaria akwai wani ɗalibin Malam Albani Zaria cikin mutanen Kaduna da ake kira Dr. Umar Muhammad Gali. Wannan bawan Allah yana cikin ɗalibai ƙanana masu yana cikin ɗalibai masu ƙananan shekaru da suka yi karatu a gaban mala albani zaria a lokacin da yake zuwa kaduna yana gabatar da karatuka sai dai wani abin mamaki shine dr gali ya tasirantu kwarai da gaske da karatuka mala albani zaria ta hanyar yawan sauraro da kallon kasusuwan bidiyo har ila yau a jihar jigawa akwai malam muhammadu kani da ke hadeja malam muhammadu kani wanda yake garin hadeja da zama na taɓa samun damar ziyarar wannan malami mai wa'azi a can hadeja na tarar da shi mutum ne mai himma da kankan da kai mun gana da shi sosai a nan yake labarta mini cewa ai shi ma ya yi karatu a jami'ar Ahmadu Bello Zaria kuma a lokacin da yake ɗalibta a Zaria ɗin ya lizimci halartar majalisin Mala Albani Zaria. Na san cewa wasu daga cikin ɗalibai ba su san cewa Malam Nuhu Ubala Faki shi ma ɗalibi ne a Daradis Salafiya ba. Kafin ya koma Kano da zama ya yi karatu a gaban Mala Albani Zaria. Dole a sake komawa jihar Katsina don ambatan abokina kuma malamina wato Malam Nura Yahaya Kurami. Uh, asali karatu ne ya kawo shi zaria ya yi digiri akan harshen larabci a jami'ar Ahmadu bello zaria yana cikin manyan ɗaliban mal albani zaria allah ya yi masa uh, rasuwa a watan oktoba na shekarar miladiya ta 2010 mutum ne mai zurfin ilimi da kana'a mal albani zaria yana son shi sosai lokacin rasuwarsa 'yan uwa sun yi jimami mai yawa sannan kuma ɗaruruwan ɗalibai da ustazai suka ɗunguma daga zaria zuwa garin ƙorami inda aka yi masa jana'iza wadda ta tara mutanen da ba a taɓa ganin taro irin wannan ba a garin malamina ne kuma abokina wanda muka yi digiri na farko tare muka fara na biyu tare sai ya rasu kafin mu gama a maiduguri ma na taɓa gabuwa da wani shehin malami mai suna farfesa bukar muhammad usman wanda aka fi sani da suna bulugul maram haka shi ma ya bani labarin irin yadda Malam Albani Zaria ke zuwa ya yi musu karatu a nan Maiduguri, daga nan kuma su kama hanya su shiga ƙauyuka don wa'azi da da'awa. Ya shi damun cewa shi yake yi wa Malam Albani Zaria tafinta in suka je ƙauyukan Kanuri inda ba a jin harshen Hausa. Wata rana a garin Jos, na gamu da Malam Rufa'i Ahmad, wanda shine mai anguwar filin sukuwa a malami malami ne masanin alkur'ani sannan kuma basaraki ne mai karamci da sanin ya kamata malam rufa'i ya dade harkar ustadanci kishin addini da koyo da koyar da ilmomin sunna gamawata da shi a jos ta buɗe min wani sabon shafi a tarihin rayuwar malam albani zaria daga cikin tattaunawar da muka yi da shi ya labarta mini cewa tun wajejen shekara ta 1993 har zuwa 1996 sun kasance shi da wasu abokansa suna zaryar shiga garin Zaria kowane ƙarshen mako daga Jos don ɗaukan karatu a wajen Malam Albani Zaria. Wani abin mamaki shine a wancan lokaci mafi yawan ɗaliban da ke zuwa karatu gaban Malam Albani Zaria baƙi ne daga garuruwa daban-daban. Wasu daga Sokoto, wasu daga birnin Kebbi, wasu daga Maiduguri, wasu daga Kaduna, kai wasu ma daga garuruwan jamhuriyar Nijar irin su Maraɗi da Tawa da Kwanni da makamantansu suke zuwa. A wannan bigiran na tuna da wani babban ɗalibin Mal Albani Zaria a Niyami da ake kira da Sheikh Abdulrahman Niyami. Har ila yau Sheikh Abdulrahman Niyami makusanci ne ga wani takwara kuma abokin Mal Albani Zaria wanda ya bar Zaria da daɗewa ya je zauna a Yamai ya yi ta karantarwa har ƙarshen rayuwarsa. Kafin Uh, na sa aya ga wannan babban misali ga wani ga wani misali kafin na sa aya ga, ga wannan misalan bari na ambaci wani ɗalibi cikin ɗaliban malam albani zaria da yake ƙoƙarin da'awa a garin samunaka da ke jihar kaduna wato malam buhari malami wani masanin alƙur'ani ne wanda ya yi karatun shi na boko da addini a uh, zaria sannan ya koma ya koma ya koma garinsu na saminaka inda ya kafa makaranta don yaɗa ilimi da karantar da tafarkin magabata na ƙwarai ina ganin waɗannan sunayen da suka gabata sun isa a babi na buga misali da fatan waɗanda ban ambaci sunayensu ko na gwanayensu ba za su bani uzuri sai rukuni na gaba wato rukunin ɗalibai waɗanda suka zauna da mala albani zaria a matsayin jagora ko abin koyi ko ma'aikata a ƙarshe-ƙarshen rayuwar mala albani zaria musamman bayan ya yi ƙaura daga muciya ya dawo gaskiya layout Allah madaukin sarki ya huwace masa matasan Zaria suna son sa suna jin maganarsa suna masa kallon jagora wani abin lura shine waɗannan matasan ba ustazai ne kawai ba a'a kusan matasa ne daga kowane ɓangaren sana'a ko rayuwa a wannan rukunin zaka sami matasa waɗanda lokaci guda suka sami shiga a wajen mala albani zaria saboda kishin addininsu da dagewarsu da nagartar tubarsu da kuma irin yadda malam din ya yi amana da cewa su matasa abokan aiki ne yawancin ɗaliban da ke faɗawa cikin wannan kason ba su sami damar morewa ilimin mala albani zaria kamar magabatansu ba ko dai saboda sun riske shi a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa ko kuma saboda sun tarar an musu nisa a karatutukan sannan kuma galibinsu sababbin shiga ne a harkar ɗalibta ilimi sakamakon haka ba za su iya riskar abin da ya kubce musu ba akwai kuma wasu a cikinsu waɗanda ba tsantsar son koyon karatu ne a gabansu ba sun fi kama da 'yan gwagwarmaya waɗanda suka fi damuwa da hamasanci da taratsi fiye da tsantsar ilimi irin waɗannan mutanen malar bani zariya ya yawaita yi musu nasiha da faɗa da nuna musu muhimmancin dagewa wajen neman ilimi har ila yau akwai wasu daga cikin irin waɗannan irin waɗannan irin waɗanda malar bani ya ɗauke su a aiki a Albani Science National Academy da waɗanda yake sanyawa ko yake sanyawa su yi masa wasu ayyuka kamar aikin kwadago ko sayayya ko makamantansu duk da cewa irin waɗannan mutanen ba kasafai suke shagaltuwa da koyon ilimi ba amma kuma ba a bar su a baya ba wajen ɗosanar hasken ilimin mara albani zaria da hikimominsa rukuni na uku na ɗalibai su ne masu bin karatu ko sauraro ta hanyar wato kafofin yin sadarwa na gargajiya ko na zamani. Ɗaliban da ke cikin wannan rukuni su ne waɗanda ke bibiyar mala albani zaria ta hanyar kasusuwan karatuttukansa da suka yaɗu tun kafin yaɗuwar kafofin sada zumunta na zamani tare da cewa ina sane da wata magana da mala albani ya sha faɗi cewa shi baya lissafa masu sauraron shi daga nesa a matsayin ɗalibansa. iyakacin sunansu da yake ba su shine masu sauraro amma dai a ƙashin gaskiya wannan magana tana da fasara malam yana faɗin ta ne saboda daƙe wata fitina a can baya da aka samu da aka samu burbushinta wannan fitina ita ce samuwar wasu mutane da ke zuwa suna gabatar da kansu a wasu wurare a matsayin ɗalibai ko ma ka ce wakilan malam albani zaria saboda haka ya kasance yana da takatsantsan wajen riko da ɗalibi a sanadiyar haka ne ma ya zama cewa a makarantarsa akwai tsarin yi wa ɗalibai rijista da kuma taskace sunayensu a na'ura mai kwakwalwa sannan kuma lokaci bayan lokaci malam yakan miƙa kwafin takardar da ke ɗauke da sunayen ɗaliban ga hukumomin tsaro tare da bayyana musu cewa waɗannan su ne sunayen ɗalibansa waɗanda ya yi wa rijista a makarantarsa saboda duk wani mutum da ba sunansa a nan to ba ɗalibinsa ba ne bugu da ƙari akwai mutane masu tarin yawa da ya tabbata cewa sun bibiyi karatukan mala albani zaria ta hanyar amfani da fasahohin sadarwa mabambanta na gargajiya da na zamani wasunsu har mala albani ya koma ga allah ba su ma taɓa sa shi a ido ba amma kuma sun san shi a harkar karatu sun bibi darussansa mai yawa mai yiwuwa ma a cikin irin waɗannan ɗaliban na nesa ka sami wani wanda ya fi kusa da ya fi wasu da suka zauna kusa da shi fahimtar karatu ko manhajinsa na san mutane da dama cikin ustazai da ɗaliban ilimi da masu karantarwa da sauran masu bibiyar karatukan malamai waɗanda suka ci moriyar ilimin mal albani zaria kuma suka san usulubin da'awarsa da salon karantarwarsa ciki da bai alhali ba su taɓa gamuwa da shi ba duk alaƙarsu da shi ta faru ne ta hanyar sauraro daga nesa a gani na lissafa waɗannan bayan Allah cikin tawagar ɗaliban mara albani zaria ya fi kusa da daidai fiye da kore su ba laifi a laifi a buga misali wanda ba da yawa ba a wannan rankiya zan fara da ambaton wani zakakurin malami mutumin sokoto marubuci kuma dan baiwa da ake kira da malam abdurrahman umar bagarawa malam abdurrahman ya labarta mini irin yadda ya dukufa wajen sauraron kasusuwan mal albani da bibiyar darussa kamar yana zaune aka yi kuma da irin tasirin da suka masa wajen canza masa tunani da canza masa salon rayuwa da canza masa yadda yake mu'amala da ilimi. Na biyunsu shi ne Malam Mahbub Kano, shi ma Malam Mahbub malami ne mai da'awa da karantarwa, Allah ya masa baiwa ta ban mamaki da kuma dagewa wajen aikin da'awa. Ya taɓa bani labarin irin yadda irin cewa yadda yake sauraron wazu Malam Albani Zariya na kaset ko audio ko bidiyo lalle ya taɓa sauraron su inda suna kan intanet. Kuma ba shakka da na hulɗa da shi na ga alamar tasirin waɗannan karatuka a tare da shi. misali na uku da zan buga shi ne wani ɗan kasuwa kuma ɗalibin ilimi cikin irin waɗanda suka waye akan harkar suna tun farko kafin kafuwar ƙungiyar tun farkon kafuwar ƙungiyar izala na samu damar ganawa da wannan bawan Allah a Kano ne sunan shi Alhaji Wada Shehu Dan Dago kuma na yi mamakin irin yadda yake da masaniya mai faɗi akan karatukan Malam Albani Zaria da yadda yake bibiyan kasusuwa har ila yau akwai wani bawan Allah da na gamu da shi a birnin Niyami ana kiransa Alhaji Ibrahim Jafar shi ma dan kasuwa ne kuma dan gwagwarmaya mai kokarin yada sunna a ƙarshen gaskiya na yi mamakin irin yadda wannan bawan Allah ya yi zurfi a al'amarin bibiyan karatu kamar albani zariya daga nesa don kuwa an kai zarafin da ya kasance mu ma a dara hadis salafiya muna samun wasu ɗaiɗaikun kasusuwa mal albani a hannunsa waɗanda suka ɓace a wajenmu. Bugu da ƙari mun taɓa tattaunawa da ta hanyar satin da wani ɗan uwa mai suna Mala Abdulrahman Ali Manarus Sunna wanda ya labarta min cewa yana samun kansa ne ya samu kansa wani yanayi ya kasancewa ya saurari kaso Mala Albani babu adadi kuma yakan ji malam ɗin yana cewa masu saurari daga nesa ba ɗalibansa ba ne. Ya ce shi kuma wani lokaci yakan ce mu ɗaliban albani to sai yake ganin kamar yana shishigi sai na shaida masa cewa ni ina ganin ba laifi ya kira kansa ɗalibin mal albani amma ya dinga ambatan cewa ɗalibi ne shi ta hanyar sauraro ta kaset wannan tattaunawa mun taɓa yin ta da wani malami shi ma mai suna malam kabiru ɗahiru mubi wanda aka fi sani da albanin mubi shi ma ɗalibin ilimi ne mai ƙoƙari kuma ya daɗe yana bibiyan karatuka mal albani zariya daga nesa waɗannan bayan allah misalai ne na ɗaliban da suka amfana da karatuka mal albani zariya daga nesa ta hanyar amfani da kasusuwa da na bidiyo da aka taskace da kuma na audio saboda haka ne nake ganin cewa baya ga cewa baya ga ɗalibai baya ga ɗalibai na jiki da makusanta ire-iren waɗanda aka ambata a sama su ma na nesa ba laifi a lissafa su cikin ɗaliban mal albani zariya duk da cewa alaƙar mafi yawansu da karatun ta takaita ne ta hanyar amfani da kafafen sadarwa mabambanta tun daga kan masu bibiyan kasusuwa na gargajiya na, murya ko hoton bidiyo da kuma masu bibiyan kafafen sadarwa na gargajiya irin rediyo da talabijin har izuwa masu amfani da kafafen yada bayanai na zamani waɗanda suka taimaka kwarai da gaske wajen yaduwar karatuttukan malam albani zaria musamman bayan rasuwarsa. za mu saurara anan sai Allah ya haɗa mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah